الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد dukkan dangin yabo da godiya su tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala mahalicin sammai da ƙasai wanda ya aiko annabinsa da addinin gaskiya da shari'a mai gargadi mai bushara alaihi salatu wassalam shugaban manzanni cikamakin annabawa dan uwana musulmi wannan kudu ba gaba daya dungurungum dinta dukanta dukka tana magana ne akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu cikin cetonsa Allah ya samu cikin al'ummarsa Allah ya raya mu akan sunnarsa Allah ya kashe mu akan sunnarsa alaihi salatu wassalam annabi ya cancanta matsayinsa ya kai a yi hudubobi ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya bila adadin a duniya don shi alaihi salatu wassalam Allah ya turo shi a matsayin annabi babu shakka akan wannan ya zo da shirya babu shakka a wannan ya zo da addini na gaskiya wanda ya bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine shirya shine yake kan daidai wa in tuti'uhu tahtadu in ji qur'ani in kun bi shi kun shirya wa ma ala rasuli illa al balagul mubin duk wanda ya kauce wa annabi na rantse da Allah ya bata wanda iya da shi manzon Allah zai bi wallahi yana kan shirya jama'a ba shakka muke yi ba ba wai lalime cikin duhu muke ba garanci ne tabbas bin annabi shine shirya manzo Allah ce man afa'ani da khalal janna duk wanda ya min da'a zai shiga aljanna wanda kuma ya saba mini ya ki shiga aljanna wa man asani faqad aba da ka ka shirya kai wa annabi biyayya dare da rana daka da waje ka rayu ala sunna wa tamutu ala sunna wa tahya ala sunna abin alfaharinka annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama bawan Allah ne Allah ya girmama shi ya bashi wasu dalilai da hujjoji da zai fifita shi akan dukkan halittu da kuma alamomi na nuna cewa lalle shi gaskiya ne abin da ya zo da shi gaskiya ne sallallahu alaihi wasallam Allah ya zaɓe shi a cikin duk halittu ga baki ɗaya duk duniya ba wanda ya kai shi duk duniya ba wanda ya kai annabi muhammadu babu shi duk duniya har annabawan da suka gabace shi ba su kai shi matsayi ba a wajen Allah tabaraka wa ta'ala haka Allah ya ga dama shine karamin su kuma shine babba lokacin da ya tafi Isra'i da Mi'raj Jibril ya zo masa da buraka yana gidan Ummu Hani a wata riwaya yana kishingide a jikin ɗakin Ka'aba lokacin ba a farlanta sallah ba yace zo mu tafi an ce ka zo ya ce ina za mu je ce Allah ne ya kira ka Allahu akbar ina za mu je ya ce ubangijinka ne ya kira ka ko sallama bai bada kowa ya hau buraka dabba ce mai gudu mai tafiya iya ganinta iya takunta iya ƙarshen abin da take gani iya takun step ɗinta ɗaya bai tsaya da shi ko ina ba sai baitul maqdis wannan babban masallaci al-masjid al-aqsa suka daure dabbar su annabi ya shigo masallaci ya ga masallaci a cike dam kamar yadda na zo nan na gan ku a cike dam Allahu akbar sai ya nemi wani wuri ya koma gefe zai zauna sai jibrilu ya ce da shi ai wucewa za ka yi gaba kai aka ce wannan duk annabawa ne gaba daya da suka gabace ka Allah ya tara maka su a nan kar ka manta duk sunan su ba bai zamani ɗaya da su ba duk sunan su amma Allah ya kawo masa su duka ya gansu duk wani annabi da ka sani ya ce wuce kai musulmanci wa salla bil anbiya'i imama har yanzu kana shakka annabi ba shine shugaba ba Allah bai girmama ka ba da ya baka wannan shine jagoranka ya wuce musu sallah raka'a biyu bai yi magana ba jibril ya ce Allah ya ce ka taho anan ya tafi ya bar su zancen ya kare suka luluka ba su tsaya ko ina ba sai da suka je wajen Allah duk saman da ya je akwai annabawan da yake dada karawa akwai mala'ikun da yake dada karawa har sai da ya je ƙarshen saman saman bakwai jibrilu shi kansa da ya zo ƙarshen saman bakwai sai ce to ya rasulullah anan zan tsaya kuma minna illa lahu maqamun ma'lum wa inna la nahnu safun wa inna la nahnu musabbihun mu ma mala'iku akwai inda aka tsaye da mu Allah ya ce ka wuce ka ci gaba ina zan je ce ka tafi Allah ne ya kira ka ni dai iya nan zan tsaya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar haka ya tafi shi kadai sai da ya je gana da Allah ya magana da shi shine aka karbo wannan sallar da kake jira yanzu zaka yi ta alaji shine ya karbo wannan salloli guda biyar da kake sakaci kake wasa da su ba ka yi akan lokaci ya karɓo hamsin Allah ya ce ɗauki ka je ka ce wa ɗin maka sallah hamsin za su yi wallahi bai jayayya ba yana murna annan Musa ya tsaye da shi a hanya ya ce mai Allah ya baka ya ce sallah hamsin ya ce ka koma ka je a rage maka ta yawa in ji annan Musa ya juya ya ce ya ubangiji muna neman sauki Allah irab zabtare masa ita ya dawo saura nawa ashirin da wani abu annabi Musa ce ka koma ka ce a rage maka yi ta zuwa yi ta zuwa har sai da ta zama biyar Allah ya ce da shi to ka tafi da ita ma yubaddalu alqawlu ladayya wa ma ana bizallamin lil abid ba a canza zance a wurina ya Muhammadu ya isa haka kuma ba zan cuci bayi ba ka je ka gaya wa bayi ka gaya wa al'ummarka su je su yi sallah ƙwaya biyar kaɗai amma Allah ya ba su ladan sallah hamsin hamsin ɗin da baka karɓa ba to in kun yi biyar kowace ɗaya tana ɗauke da lada goma ya zo ga annabi musa annabi musa ya ce an gode an gode amma ka koma ni na gwada banu isra'ila yahudawa sallah ɗaya wallahi ce da suka gagara malam kaji mutanen banza sallah ɗaya amma yau su suka addabe mu a duniya manzo Allah ya ce wallahi kunya nake ji ba zan iya koma ba yace to je ka ku je ku tamama abinda annabi Musa ya faɗa haka ne ko ba haka bane yanzu a cikin al'umma annabi Muhammad duka ne suke yin sallah biyar akwai mai zaba wallahi akwai wanda yake zaba wani in yana kasuwa yana yi dan mutane su gani in ya zo gida matarsa ta ce wallahi baya yi akwai wanda juma'a kawai yake zuwa akwai wanda in ka ganshi a masallaci sallar idi ne matsiyaci sallah ɗaya ke a shekara ɗan banza ya ummata muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya girmama ku da sallah ya girmama ku da wannan annabi alaihi salatu wassalam Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira wannan yabo ne ga Allah yabo ne Allah da ya masa ga shi annabi Muhammad kuma Allah ya nuna mana yana son mu annabi yana kaunar mu abinda duk zai bata mana annabi baya so azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim yana kwadayi a gare ku mai tausayi mai jin kai ga mu'minai ana gaya maka wannan ne dan kai koyi da shi in an ce annabi yana tausayi yana da jin kai to kai ma ka zama mai tausayi kai ma ka zama mai jin kai kakka zama mugu haka zama magyarkaci kakka zama marar tausayi kakka zama mai kashashiyar zuciya a'a kai koyi da annabinka sallallahu alaihi wa sallama anas dan malik ya ruwaito hadisi daga annabi cewa manzo Allah ya ce to fa ku sani ɗayan ku ba shi da imani sai in ya zamanto ni ya fi so a duk duniya sama da uwarsa da ubansa gaba ɗaya da mutane gaba ɗaya kana jina idan baka ji son annabi ya mamaye maka zuciyarka sama da kowa sama da komai ba to ka tabbatar baka da imani wata rana Umar ibn al-Khattab yace ya Rasulullah duk duniya ba abin da nake so in ban da kai sai dai kuma raina na fi son raina a kanka annabi ya ce wu hatta al'ana ya Umar yace Umar har yanzu ashe baka yi imani ba yace ban gane ba yace ai baka da imani in baka ji kafi so na akan hattaranka ba yace anta ahabbu ilayya ya rasulullahi hatta nafs allati bayna jambayya ya rasulullahi kai ka fi- na fi son ka sama da ran da yake cikin zuciyata na fi son ka sama da raina yace to yanzu ne kai imani ya la sunna ya ahlu sunna duk wanda ya ji cewa ya fi son matarsa akan annabi ya yi asara wanda ya cewa ya fi son abokinsa akan annabi ya yi asara billahi azim ko babanka ka ji ka fi son sa sama da annabi muhammadu ko mahaifiyarka na rantse da allah kai ba musulmi bane zancen fa babba ne aƙida ce imani ne shi yasa suna mamaki in sun ga an taɓa annabi suka ga kamar za mu mutu ai gurin manzon allah ai no going area ne ai ai ba a taba shi ai wani bature ya yi research aka ce research ɗin da kai a musulunci menene ya ɗauki hankalinka ya ce na lura a duniya babu wani ɗan adam da mutane suke ƙaunarsa suke son sa kuma in kana so ka tada hankalin musulmi ka taɓa wannan mutumin aka ce waye ya ce muhammadu ya ce da yaransu da matansu da ƙananansu da manyansu da masu mulkinsu da sarautarsu duk inda suke komin rashin addinin musulmi in dai ka taba muhammadu to zaga ya gigice ya ce wannan risa ɗina abin da ya bani kenan aka ce gaskiya ka faɗa kuwa in ka taba shi jikinka zai gaya maka ba a taba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama bakin rijiya ba wajen wasan yaro bane sallallahu alaihi wasallama ga gaskiya a tattare da shi maganganunsa duk gaskiya ne annabi bai taba sanin ƙarya ba a rayuwarsa bai taba yin ƙarya ba malam ko da wasa da wasa haka da da, da raha annabi bai taba ƙarya ba alaihi salatu wassalam ah to ba shi ba ma sayyidina usman kansa ibn affan kun san shi ai ya ce wallahi na rantse muku da Allah tun da nake a duniya ban taba ƙarya ba ko a jahiliya ballantana a musulunci usman bin affan ka ji babban karatu hello kana ina ne wallahi ina bakin kasuwa ashe yana karkashin yana gadon matarsa kai wa matarka ƙarya kai wa ƴaƴanka ƙarya kai wa abokananka ƙarya maƙotanka ƙarya aminanka ƙarya kowa ya san cewa kai makaryaci ne har cewa an an ce wane ne magana ce kayya in dai wane ne sai abin da Allah ya kayya tsara simar ka sifar ka ƙarya annabi bai taɓa sanin ƙarya ba a rayuwarsa gaba ɗaya ya gaskata Allah tabaraka wa ta'ala wa karan kansa ya yi wa iyalinsa gaskiya kai abokanan gabansa wallahi ya musu gaskiya sabbansa ya musu gaskiya ya hana yin ƙarya koda da wasa ne ya haramta yin ƙarya don a ba mutane dariya akwai masu yin ƙarya don su ba wa mutane dariya annabi ya ce haram ne ko a gidan rediyo mutum ya zo yana wani hira yana ƙarya don a ta fashewa da dariya sifa ce ta 'yan wuta akwai haɗari ko da wasan kwai ko ko da wata jarama kai ƙarya don ka ba da dariya haramun ne annabi ya hana ƙarya ba wasa bane a musulunci babban abu ne da haka yana son gaskiya yana mu'amala da gaskiya kamar yadda Allah ce ya ayyuhal ladina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin ya kwanda kai imani ku ji tsoron Allah ku zama tare da masu gaskiya gaskiya yake a yakin sa gaskiya yake a zaman lafiya gaskiya yake ko yana fushi gaskiya yake ko yana cikin farin ciki gaskiya yake tare da na kusa da shi gaskiya yake tare da na nesa masoyinsa abokin gaba gaskiya yake tare da mutane gaba ɗaya baya ƙarya bayan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam abun koyi ne akan haƙuri kuma bayan gaskiya Allah ya bashi haƙuri Allah ya umarce shi da ya haƙuri wurare da yawa a cikin alƙur'ani wasbir wa man sabruka illa billah Allah ce ka yi haƙuri ya Muhammadu haƙurinka ka yi shi ne don Allah da ka kalma ka yi haƙuri in an ce ka yi haƙuri an ɓata maka ne ai duk lokacin da aka ce yi haƙuri to akwai abin da yake damunka to sai ka shanye shi ne haƙurin juriya da dauriya annabi ya yi haƙuri akan talauci ya yi haƙuri malam akan buƙata yakan share wata biyu kamar yadda iyalin suke faɗa wata biyu malam wata biyu ba a ɗora tukunya a gidansa ba aka ce aisha me kuke ci ta ce wallahi dibino da ruwa kawai za a wayi gari a ci dibino a sha ruwa kawai a je a kwanta yau in kai ne sai ka cika garin nan da zage-zage in dai baka samu abin da zaka je sati daya kai in ba sa ba wani riddama zai yi duk inda ya jera sati biyu bai samu ci da sha ba zai ce kai anya wannan addinin gaskiya ne kuwa to annabi yayi wata biyu wallahi ruwa kawai yake sha da dabino dan me dan a koya min da ni da kai saboda rayuwa dole sai da hakuri yayi hakuri akan maraici rayuwa ta maraici rayuwar yunwa wata rana ya fito daga gidansa yunwa ta dame shi yunwa yana fitowa tare da abubakar ya ce ina za ka yi ce ya rasu yunwa suna tafiya sai ga umar shi ma kai kuma ina za ka je ce yunwa annabi ya ce to yanzu ya za a yi suka ce mu tafi gidan wani sahabi cikin sahabbai abokanai kawai sai suka tafi gidan wani da sunan bakunta wannan bawan Allah yana ganin da abubakar da umar da annan muhammadu da abubakar da umar ya ce duk duniya ba wanda ya baƙi manya a duk duniya yau iri na ya ce wa matata buɗe shinge duba rago ko tinkiya mai mai mai maiko yanzu mu take ta mu yanka ta mu gasa ta nayi manya manyan baƙi ba fa cewa suka yi dafa mana ba karanci irin na sahabbai masu girmama baƙi masu mutunta su wallahi malam take aka yanka sai ga nama a gace manzo Allah suka zauna da shi da Abubakar suka karye kashi suka ci nama suka more halal ne suka kuma yi wa Allah godiya annabi ya ce to summa la nusalu an hadha yawmal qiyamati sai kuma Allah ya tambaye mu akan wannan ni'imar ranar kiyama summa la tusalunna yawma idin anin nayi duk wanda Allah ya bashi wata ni'ima wallahi sai Allah ya tambaye ka ba ka ci ka koshi ba na rantse da Allah sai Allah ya tambaye ka ba ka hau mota ba sai Allah ya tambaye ka ba ka gina babban gida ba sai Allah ya tambaye ka ba kana da lafiya ba sai Allah ya tambaye ka ba kana da ilimi ba sai Allah duk wata ni'ima da ka sani wallahi sai Allah ya tambaye ka da haka ya ku yan uwana mu zamanto masu haƙuri da yan uwanmu masu haƙuri da danginmu da shine zamu yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi haƙuri da Yahudawa da Nasara yayi haƙuri da makircin abokanan gaba ya yi haƙuri da jahilai mutanen ƙauye wata rana wani ya zo ya tarar da annabi alaihi salatu wassalam a cikin sahabbansa ya kama wuyansa ya shaƙe ya murne ya ce ba ni daga dukiyar Allah ba dukiyar babanka da mamanka ba ya zagi annabi la ilaha illallah sahabbai suka yunkuna za su buge shi ya ce ku kyale shi ya tashi ya shiga gida yana ta bi ɗaki ɗakin matarsa ko akwai sauran dinari ko dirhami na sadaka babu sai kwaya ɗaya aka samu ya ce to alhamdulillah ya ɗauko ya bashi kawai mutumin sai juya zai tafi sai ce wuya na da ka shaƙe kuma zan rama sai ce to ai mu an gaya mana a ƙauye kai haƙuri ne da kai duk abin da aka maka baka ramawa daga guda ya ce tafi an yafe maka sallallahu alaihi wa alihi sallam wata rana wani ya bawa annabi bashi ba yahude malam ka ji rayuwar fa annabi ya ci bashi a wajen ba yahudi suka yi alkawari zai biya shi lokaci kaza la ilaha illallah manzo Allah ya ci bashi ayi alkawari zai biya rayuwa za a ci abinci a gida bashi kai yau kana cikin matsi gani kake Allah baya son ka ne ba haka bane wallahi rayuwa ce ba abinda ba za ka gani ba wata rana kawai sai ba yahudan nan ya dawo kafin lokacin da suka yi alkawari zai biya bashi sai gashi ya dawo ya ce ka biya ni kuɗi na sai annabi ce ba sai lokaci kaza ba ce na fasa yanzu da ka biya ni bai hude sai fara faɗin maganganu sahabbai suka yi kansa za su masa duka ɗaya su zubar da shi ya ce a'a da uhu fa inna li sahibin haqqi maqala ku kyale shi wanda yake da haƙƙi a kanka duk wanda yake da haƙƙi a kanka yana da baki ya gaya maka magana ni na ci kuɗinsa haka annabi ya tashi yana ta nema yana ta nema ya za a samu haka aka kararrauta aka biya shi mutumin nan ya yi haƙuri misalan haƙurin manzan Allah suna nan da yawa malam ga kyauta mutum ne jawazin karimu yana bayarwa ba abin da ya kai iska kyauta malam me yasa yanzu ni da kudin muna shan iska ta Allah akwai wani wanda ya isa ya baka wannan babu to wallahi ana bada misali a hadisin annabi kyautar manzan Allah ta fi iska rihul mursala duk abin da ya shiga hannunsa wallahi sai ya rabar da shi malam yanzu zai kara ganima abinci nawa ya riga ya gama rabawa shi fa baya rike wani abu ya ajiye wallahi sai ya bayar wata rana wani ya zo ya ce ya bashi ya bashi ya bashi an ci sa'a ga raƙuma nan na ganima iya ganin ka garke garke sai annabi ya ce ka kora raƙuman nan ka tafi da su an baka ya ce kamar ya yace ɗebe suka kora su a hadisi aka ce baina jabalaini raƙuma ne iya ganinka garke garke sai mutumin ne yace ya rasulullah kar mun izgilanci dai yace ina magana ka kora ka tafi da su haka ya ɗauki sanda ya kora raƙuman nan yana zuwa garin su yace jama'a ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullahi na zo daga mutumin daga wurin mutumin da baya jin tsoron talauci ku je ku yi imani ku tafi madina ku yi imani mala ya kaji wani wa'azi ba aya ba hadisi aljihu ƙwarai kuwa akwai wanda ba bukata ka bashi aya ka bashi hadisi yi haka kawai zo kai miƙa masa karbi alaji ya akai karbi karbi su karbi kai yana zuwa gida zai kalmar shahada musulmi ku nawa a hanyar da'awa in an ja aya an ja aya ba su gane ba masu kuɗi ku cire kuɗi ku ba na rantse da Allah za su fahimta kyautarsa ba za ta buga misali ba sallallahu alaihi wa sallama bai san ruwa ba kuma ci talauci baya hana ya bayar yace mafi falalan sadaka shine juhudul muqilli wanda yake bayi da shi ya dauka ya bayar abu na ƙarshe yan uwana Allah ya bashi mu'jizozi masu tarin yawa da karamomi Allah ya karrama shi ya nuna wasu abubuwa da za su nuna cewa lalle shi din annabi ne na farko dai shine shugaban manzanni gaba daya kuma ba ku shakka cewa annabi ne kuma al'ummar sa dinnan wannan al'ummar da muke magana akan ta ita tafi kowane duk duniya gaba daya a cikin al'ummomi ku ne kuka fi kowa kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas kun fi al'umma annabi Musa kun fi annabi da al'umma annabi Dawuda kun fi al'umma annabi Ibrahim kun fi kun fi kun fi kun fi kun fi kun san aina kuka samu wannan falala saboda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama yanzu idan dan al'umma annabi Idris ko annabi Ibrahim ko annabi Sulaiman ya ganka dole zai ji cewa kafin shi saboda kai annabinka annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wa sallam ka samu haske daga haskensa sallallahu alaihi wa sallama shari'ar annabi da ta zo ta shafe shari'an kowa kafin ya zo duniya kafin a haife shi ana shari'a ana bautawa Allah amma da Allah ya kawo shi duniya sai ya ce shari'a ka ta shafe ta kowa da zarar ka zo to babu wani addini bayan naka ba na annabi Musa ba na annabi Isa ba yahudanci ba nasaranci shi yasa duk kirista ya zo ya imani kawai shari'a nan Muhammadu ita ce wa muhaiminan alai mun yarda da dukkan annabawa da suka gabata amma addinin da Allah ya yarda a mutu akai a ƙarshen duniya shine addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama Allah ya girmama shi ya bashi alqur'ani munajjaman nufarraka a cikin shekara 23 duk annabawan da suka zo ana ba su littafin su a dare ɗaya ne taura a dare ɗaya lijila a dare ɗaya amma qur'ani sai da akai shekara 23 ana saukan mai tsakanin makka da madina dan a nuna maka daraja da muhimmancin wannan littafi shi alqur'ani mai girma kuma Allah ya ce ba a taba shi ba a canja shi ko harafi daya ko wasali daya kana canjawa za a ce a da bature da balarabe da ba indiya da dan ina da ko ina kowa zaka je yana karanta shi shine littafin wannan mu'jizan in suna magana ta yarukan su wani ba zai gane zancen kowa ba amma idan kuna so ku yi magana kowa ya fahimta to wannan ya karanta qur'ani dan china ya karanta qur'ani dan ingila ya karanta qur'ani dan najeriya ya karanta qur'ani dan chad ya karanta qur'ani dan kowa ya karanta qur'ani rayare dai za su yi kuma duk yanda bakin ka ya murde sai ka karanta shi yanda ake yi ka duba yadda Allah ya haɗa mu akan alƙur'ani don ya nuna mana muhimmancin haɗin kai ina fatan kuna fahimta to wannan littafi ba wanda ya fi shi bayan wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya cimmiki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi ƙasa duk inda ƙasa take zai iya sallah zai iya alwala zai iya alwala da ita zai iya taimama da ita kuma zai iya sallah sauran annabawa da suka gabata ba a yin sallah sai a masallaci ginanne ko tafiya kake a hanya baka isa ka tsaya kai sallah ba dan ba a sallah a wurin kuma ba a taimama shi kadai aka ba wa taimama kuma shi kadai aka ba wa masallaci ya salla a ciki da kuma wajen masallaci yanzu mu ba gashi ba akwai wasu a wajen masallaci watakila ma sun fi mu yawa albarkacin annabi muhammadu suke ci duk da suna cikin rana amma sun ci albarkacin annabi muhammadu a wani al'umma a wata al'umma ba a sallah sai a cikin masallacin gidaje Allah ya girmama shi da wannan sallallahu alaihi wa sallam ga ganima Allah ya bashi ganima in ya je yaƙi a ɗiba a raba a ɗauki na Allah da manzan Allah ɗaya bisa biyar a rarraba wa mutane sauran annabawa idan sun je yaƙi malam duk abin da suka samu tattara shi suke kawai sai su jira Allah zai koro wata wuta ta cinye ganimar gabaki daya alamar Allah ya yarda da yakin kenan sai su ta godiya alhamdulillah Allah ya karba mu kuma sai Allah ya ce ba za a kona ba ku rarraba ta ku tafi da ita gida wannan anan Muhammad sallallahu alaihi wa sallama aka bawa shi yafi kowa yawan jama'a duk duniya ba wanda ya kai shi yawan jama'a na biyu sa shine annabi Musa alaihi salatu wassalam Allah ya yi masa alƙawari al'ummaka la tajtami ala dalala al'ummaka ba za ta faɗo haɗu akan bata ba a ranar kiyama yana bacci amma zuciyarsa a farke take ni da kai in mun kwanta da gangan jikin da zuciyar duk bacci suke yi amma manzon Allah zuciyarsa a farke take yana gani in yana sallah ta bayansa yanda yake gani ta gaba haka yake gani ta bayansa idan yana sallah kawai amma sai in yana sallah wannan mu'jiza ce ba karamar mu'jiza ba Allahu akbar Allah ya bada littafinsa zai ceto ranar tashin kiyama alqur'ani Allah zai mai da shi wata halitta da za ta zo ta rinka ceton mutane masu yawan karanta kai suratul baqara kaɗai da ali imrana mai yawan karanta ta sai ta cece shi daga wutar jahannama littafinsa mai ceto ne wannan qur'anin da kake gani wallahi zai cece ka ka rike shi ka rinka karanta shi wataƙila istighfarin ka ba zai kubutar da kai ba amma karanta qur'anin ka sai ya kubutar da kai ya cece ka yan uwana mu gode wa Allah da Allah ya ba mu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine annaban da duk wanda ya sallah sai ya kira shi dole sai ka ce assalamu alayka أيها النبي ورحمة الله وبركاته ومما زادني شرفا وتيها دخولي تحت قولك يا عبادي وأن سيرت أحمد لي نبيا أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من أبادها قولي باقوني ني دكون أكي بان دليفي daga Kano aka ɗauko ni kuma aka ce in taho yau juma'a kuma in zo mina in yi hudubar juma'a na ce haka za a yi suka ce za a yi ga suna da haka komi ban yi ba daga airport na jira mota ta zo ko direban ne baya gudu ko ya aka yi ne ban san ya aka yi ba da haka ku yi haƙuri yau an ba ku bonus ai manzon Allah darajarsa ya kai mu masa overtime ko Allah girmama ku mutanen bene Allah sa albarka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin